من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافعا في خلقه اجمعين وفضله بالحمد على سائر الامم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمعتبرين واصطفى اجرته واهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإترته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الخالدين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والنجامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي إلها من العذاب المهين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد yan uwa mahalarta wannan zawiya ta mu ya alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta laraba kuma la'asariya ta bakwai a cikin watan tara a watannin gaske watan ramadan kenan hijira hijirai shugaban halitta nabi na mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da shekara tara da kuma makwabtanmu wadda ba sa tare da mu kai kai tsaye a cikin zawuyar amma muryar da muke yi na isa gare su da kuma ɗinkin miliyoyin al'ummar musulmin da muke kafuwa da muke haɗuwa ta kafafen watsa labaran nan guda biyu BRC su da kuma Federal Blog FM Bauchi dukan mu kowa da sunan da zulubin da Allah ya kowa ina fara mana da gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biya ubangiji ya ara mana aron dama da zarafi daga maki arza mun fassara aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas a wannan sura ta biyu surar baƙara yanzu kuma mai karanta mana alkur'ani malam abubakar muhammadu amin sai karanta mana ayar da za mu fara da ita yau aya ta ɗari biyu da hamsin da tara cikin sura ta albakara nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها على عروشها قال أنا يحيي هذه الله
ذهب قال بل لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji zai ba mu kissa mai cike da al'ajabi mai jan hankali saboda mu ma al'ummar wannan ƙarni da wannan jaili mu san fa wani abun mamaki ya taɓa faruwa a duniya kuma cikin jinsa da saurara masa akwai abin da ke ƙara jan hankali zuwa ga kaɗai ta Allah da kuma sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala au in mun ce au ya zama asali saboda alam tara ilal ladhi hajja ibrahima to nan ma sai aka ce aw kallabi ya zama tsoni wani isa ta farko a fadan gwamnatin misra karkashin jabberin shugaban ƙasa wadda ake ce wani marudu dan kau wannan kuma isa ta biyu ke na Allah zai goya sai ya ce au guda ma daga cikin adawatul aqadi akwai au akwai wa wau akwai lafi akwai au to yanzu in mun ɗauka wannan au ɗin nan ta zo ta yi aikin tsora zance ne to kenan daga wancan kisan ne ya ƙare sai kuma Allah ya ce au ko kana gani ka san ko ka ga wanda ya ɗibi da wanda ya yi kaza ya yi kaza wato dai wani tsari ya karanta da awa awa kallabi in ya zamanto awa kallabi an kai daga maganar atsafi yanzu ana maganar wato wato wato kiran hankali da jan tunani a saurari abinda Allah zai faɗa Allah sa mu yi fara amin au kallazi marra ala qaryati kenan audin nan yana matsayin halara aika ka taba ganin wani sarki jabberi kallazi ko ka taba ganin wani bawan Allah mutumin kirki kallazi wato zai manto idan ana magana ne akan mutumin kirki kamar anan ka ganin bawan Allah ozewa ake magana sai zama to kenan hal ra'aita shakkan sara wa kana kallabi kaza kaza kaza kaza tunda a kyakkyawan mutum ake a inda mutumin kuma mutumin banza ne ya lalace to nan kuma shi ma ma'auni da fasara da itara sai ya canza amma dai allazi marra ala qaryatin din da Allah ya ce awo kallazi marra ala qaryatin wane ne shi nafsin bai faɗi sunansa ba kamar da jiya ma allazi hajja ibrahima nafsin bai faɗi shi annabaruzun ba yanzu nan muna da buƙatan a shigo mana da asarul marwiya kenan don qur'ani in yayi magana yana so ya wuce ba mai bin sa bashi ne abinda ake faɗan ya zama ya gano ga yaro ya gano ga babba ya gano wa masani ya gano wa jahili ya gano ma namiji ya gano wa mace saboda shi ne karshen littafin wahayi ba za a sake aiko wahayi daga samai zuwa ga dan adam da aljini ba daga wannan aro to haka idan ka samu babban malamin nan na duniya Sulaiman ibn Buraida Allah kara man rahama ka samu Najiya ibn Ka'abi Allah ya kara man rahama ka samu Qatada ibn Di'amat al-Sadusi Allah ya kara man gafara in ka samu Ibrahim umma Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara man rahama in ka dauki Ar-Rabi' ibn Anas shi ma Allah ya kara man rahama in ka ɗauki ikirmatul birbiri almajin ibn abbasin tabi'in nan tabi'in nan akwai ikirma sahabi dan abuja ne shi sahabi ne da cikin sakatarin wahayi amma an ce ikirmatul birbiri ana gaya masa tabi'i almajin ibn abbasin radiyallahu anhu to shi ma gaji ajeri in ka ɗauki kuma abdahaku bunu mazahimin ko abdahakubnu muzahimin wa'annan mutum bakwai sun ce allazi marra ala qadatin suka ce ba wani bane uzairu yanzu a wannan ayar in kace allazi marra nan uzairu kake wa'azi ko kake tarihi ko kake tafsiri to kana da muwafaqan waɗannan zakakuran malamin musulunci na duniya kaga cikin ma hatta sahabi abdullahi ibn abbas amma in ka je wajen wahabu dan munabba da abdullahi ibn ubay ibn umayrin da abdullahi ibn bakr ibn mudhar suka ce a a sunan allazi marra ala qaryatin anan ba uzairu bane armayau ar mayau shine Allah ubangiji yayi ijimarin sa a wannan wato wato ismu sila din nan ka kallabi to suka ce sun saba kenan da waɗannan girkan da muka fara tambayar su waɗannan rai bakwai waɗannan kuma su kuma rai uku kenan in mun ɗauka uzaimu ne ga sadatun da suka gaya mana uzaimu ne mun fita in mun ɗauka ba uzairu ba ne armaya'u ne shikenan nan ma gasa datu uku guda uku sun cancance mana sun ba ma nan sun rubuta mana kuma Allah ya sa manya sun karanta shi don haka wannan saɓani duka dai wanda ya zama ya wanda muka ɗauka shi kenan muna da salafu a kai haka ne ko to shi ne allazi mara alaƙar yake wanda ya wuce tafiya ta kawo ya wuce a kan wata ‘yar ƙauni ƙaryatu ba a ce magarin da ya cika gari a ce ƙaryatu sai a ce madinatu ko a ce misra ko a ce mudunu amma ce ƙaryatu to malamai sun ce cika da kai cika da ci gaban gari bai kai ya kawo ba shi yasa makka tana cikin zaman zamanta Allah ya darajanta ta ya sa a yi ɗakin na farko a cikinta inna awwala baitin wudi alinnas lallazi bi bakkata sannan Allah ya ga dama a yi naƙuda a haifi annabin da babu kamansa a makka Allah ya kuma mata wannan Allah ya ba da rijiyar zamzam saboda a shayar da kakan manzo Allah sai da Isma'il Allah ya mamaka wa'annan gata gata gata karatun farko wahayin farko na alqur'ani a Makka ne mata ta kafa ta shuri tana neman sa ma ta kashe to daga nan Allah sai ya da kuce ta sai ta dawo ummul qura' duk wata batsauniyar da take da ƙauye ce batsauniya to uwanta a ƙauyenci uwanta a wauta makka dan ita ta ɗauka ta kori arzikin duniya da ai ba ƙauyencin da ya wuce ka kori abin da zai ma amfani haka a nan ƙarya ana nufin gari ƙarami ya zo ya wuce wa hiya khawiyatun ala urushiha a lokacin da ya wuce ita wannan alƙarya soraye benaye katangini rufin ɗakuna rumfan kasuwa duka sun rurruza wani akan wani wani akan wani Allahu akbar aka wannan ba Allah ya zo ya gani ya san gari a ciki ya san gari ana hadadar kasuwanci sai ya zo kuma gari ya zama kufayi mamaki ya kama shi a idonsa yana ganin kurwan garin a lokacin da ba a yi wannan yaƙi wadda buk nasar al'amaliki ya zo yin rugurugu da garin ba sai bi uzairu ko sai bi armaya'u sai ya tafi wannan garin da na san shi da ana hada-hada ana ibadodi ana ɗaukar ilimi yanzu kuma to mamakin yadda garin ya fita daga irza to shi ne sai ya yi magana irin ta mamaki ba irin ta musantawa ba da haka wannan isar kamar da muka faɗa isa na biyu kenan bayan isan na maruzu yanzu kuma ga isan da za mu karɓa kenan wannan wannan hawiyatu ala urufiha ya sami garin lokacin faqatat jidranuha ala tuqufiha dukkan katanga katanga ya ruza ya rufe jinka hawa na biyu ya faɗo ya danne hawa na ɗaya wani ya ƙaryatu baitul miqdasi wani alƙarya a nan da Allah bai ayyana ba sadatu udama'u a'immatu suka ce baitin miqdasi ne lamma harrabaha malikun yusamma bi fokusu nazar lokacin da sarkin nan na amalikawa buktu nasaru wanda shi kan ma majusi ne yawancin malamai sun ce shi tafukan ɗin arne ne ma shi ba na bautan wani abin bauta ne ma wai yanzu ke a kawai shi kawai hai la hawla wala mutum ya fito ya yi kashi ya fito ya yi kashi wai ya ɗauka haka don haka aka yi shi ba doka ba saƙo ba umarni ba hani buktu nazar ya zo yi ma baitul miqdasi rubu rubu wannan babban bawa sai yace an ne yuhi hadhihi Allah ba'da mawtiha in an yi istibhami da an ne a kira'ar da muke kai ta nasu afwan kira'ar da muke kai ta nasu madani riwayat imam al-wardu ana akwai imala tace an ne wani ƙarin kuma anna amma dai wannan ba Allah ya razana sai ya tambaya anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawta yanzu ibn Allah yanzu wannan gari ya ya da ya ya da ya ibn Allah wasu ran sai a samu ba wato duk bayan mutuwar nan naka Allah zai kuma raya ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waye uzairu tun da yanzu dai an tabbata mana mai wannan magana an ne yuhi hadihi lahu ba'da mautiha uzairu ne to shi uzairun nan da Allah ubangiji ya sa jibrilu alaihi salam ya kawo wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadda wannan maganan to a sura ta tara tauba kenan kan aya ta talatin ubangiji ya faɗi tsaka mai wuya da uzairu ya samu kansa a ciki me ya faru wa qalatil yahud uzairu ibn allah yahudu ko suka ce ne uzairu ibn allah suka ce wannan ya wuce bawan Allah da shi ubangiji kuma wahidu ne sannan saboda kar a samo na biyu da to kuma ahadu ne ahadu la saniya lahu amma wahidu ana iya goyawa in an zo maganin kirki amma ahadu babu na biyu to Allah ahadu ne Allah fardu ne Allah samadu ne Allah ne iko Allah ne iko Allah ne iko me yasa suka ce masa ɗan Allah mun tambayi al-Imam al-Jalil Abdullah ibn Muhammad al-Qadi al-Baydawi al-Qadi al-Baydawi al-Qadi al-Baydawi Imam al-Baydawi na da tafkiri mai suna alwaru tambili wa asararu ta'awili alwaru tambil wa asararu ta'awil ana ce tafsirin baidawi waye imamu baidawi managaccin malami ne na usulu na qira'a na luga na tafsiri da sauran fununu baidawi hijira shekara 791 ya bar duniya Allah ya ji kansa ya faɗa ya ce wa innama ƙalu zalika abin da ya sa yahudu suka dubi uzairu suka ce ya wuce bawa a gun Allah ke dai da ya ce abin da ya sa suka faɗi wannan lam yabqa fihim ba'da bukuta nasar man yahfazu taurat bayan bukuta nasar ya zo ya yi ma wannan rayuwa ta duniya wato wani irin damka shi uzairu an zo an rubuta baitul miqdasi sannan kuma da Allah ya sumar da shi karnin da da mu samu na gaba da Allah ya kashe jin nan ya zauna shekara ɗari din nan yana farkawa sai suka je yana kiftan a taura da kayi annabi Musa alaihi wasallam ya haddace a taurara daga shi sai mataimakin sa annabi Harun ya haddace a taurara to daga nan ba ma haddace a taurara sai ubayu to ba ba hadda ne kulle musu kai ba yanzu yanzu mutum ya dawo daga barzau an busa man rai sama da shekara ɗari ana yayi shi ba ciki ana numfashi shi ba yi ana ci ana sha shi ba a jin maganarsa yanzu kawai ana buta man rai ai kewaye ana kallon al'ajabi kawai sai ya kama cikin a taura da kayi kuma a taura aya miliyan ɗaya suka saurare shi suka ce wani wani ai ma haza illa li'annahum lillahi to ai wannan baiwa ba abin da zai sa a same ka sai kawai dama su uzairun dan Allah subhanallahi an ba shi kenan kai ko yi hadhihi Allah ba'da mawtila tambaya yake yi ba yana inkari ba yana cikin wannan Allah ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɗauki ransa fa a mata wallahu Allah sai ya ɗauki ran Uzairu mi aka ami yake kara ɗari goma goma to goma yana fanke babu rai a jikinsa babu kuma abin da ya zo ya cutar da shi ga kansa ita ma ga kanan ta mutu ita ƙasa ya ci fatanta da gashinta da ruwanta da ɓargonta sai ainihin haikal wato skeleto din ne kawai yake kwance ga goransa na inabi ga dan kuma wainansa da ya kunsa na matafi kaga wannan matan ya fi ɗimbin mutane shiga karama Allah ya gwada maka kiyaye abu ya dore a raye a amfanin aikin Allah ko ke muka aka fi zane za ka wani sai zare ransa Allahu akbar wata marra mayitan sai ci gaba da zama yana gawa ni ata an shekara da li yuriyahu kamala qudratihi Allah ya haka ma'uzairu zan yi gwada ma'uzairu tsarin cikin ikon Allah ya. Allahu akubar shekara ɗari ya cika sun ma ba a sahu Allah sai ya ce a kuma busa uzairu rai aka busa masa rai ya rayu. Yana rayuwa Allah sai ya ce to bari kuma ya ba shi wani karatu. Kam labista uzairu a ganinka daga sanda ta zo nan zuwa yanzu a ƙidayen kwanaki ka yi kwanaki nawa in ya wuce a watanni a makonni ne ka yi makonni nawa in a watanni ne ka je ka yi wata nawa in a shekaru ne kam labista nawa ne daɗewar zaman ka All labistu yawwa uzur ce kwana na ɗaya kwana na da ya ɗaga ido sai ya dubi ragowar rana rana don ya san sa ne iso bai tulki da su isowar hantsi ne yanzu kuma ya lura ba irin yanayin ya kamata ranar ta yi nisa ne mu ɗauka ƙarfe goma a agogon ɗan adam sai ya zo baitul gidansu ina ta wannan al'ajabi sai aka kashe to da aka farkar da shi kun ga idan dai ya ga kamar awoyin gaba ne suka yi gaba ai duka yau mutum ke amma sai kuma an busa masa rai ƙasa da lokacin da ya iso mu ɗauka ƙarfe takwas kawai sai ga an busa masa rai kina ka ga wannan hantsin ba ba fa ta yau ba hantsin daban wancan ta yau kuma daban to haka Allah ya mar wannan gwaninta sai saba lokacin sai ce to ya dade wanka yace yau man to da ya kalli rana kuma ya ga ai tayi tayi baya ba dauka kamar ya ga karfe 8 ne shi kuma karfe 10 na na satin jiya ne kenan ka ga wannan safiyan safiyan ce safiyan ko suka ce abin da ya gani ko suka ce a'a ita kanta tafi ba ranar aka dace daidai sanda aka ɗauran nan sai in kuwa haka ne ko dai yawan kamilan au ba a ga yau muhallin shahida anan da muke nema dai ya ba Allah amsa cewa na zanna an yini daya ko kuma wani abu daga yini daya mala'ikin da Allah ya sa yayi magana da Uzairu shi ne sai ji jibrilu alaihi salam sai Allah ji jibrilu ka gaya mu uzairu maganin yauman au ba da yau ba haka bane ka ce miki lallai lallai makatta fi hadhihi hal ka zauna a wani yanayin ni a ta'ali shekaran ta ɗaya shekara ɗari ba inda ya ƙara tsawo a jikinsa ba inda ya ƙara ƙiba a jikinsa ba abu na alamar ya ƙara tsufa yanda yake gaggautan da ya kwanciyar nan haka kuma aka busa shi gaggau ɗinsa daidai kamar na da kuma duk sassan jikin zama kama haka banda Allah wane ne zai iya raba shekaru da ɗauke kuruciya babu sai Allah Allahu akbar Allahu akbar sallah ce to jibrilu ka gaya mu uzairu fanzur ila ta'amika ka kunce kunshin gurakan nan taka ka duba ka gani wa sharabika ka bude goranka na ruwan inabi ka tsiyayo kaɗan ka gani za ka taran lam ya tasanna ai lam ya tasayyar lam ya tasayyar lam ya tasanna banda Allah waje ajiye ruwan inabi a gora ba inda iska yake tsirgawa amma a shekara ɗari ɗari kuma lam ya taɓa gurasa yana ƙunshe kaddara ma ba a laida ba ne a takarda ne to duk da haka dai gurasa wata mai gurasa ce za a ƙunsa shi a takarda ya shekara ɗari a buɗe a samu lam ya tasanna aikin wane ne aikin mai ce ma abukun haiku shi na sai zama aka sake ce da shi kuma wanzu lillahi ne rika uzairu duba jakanka da kake hawa duba ita ce a can sai ya kawai sai ka ke farin sol abin da ake ce masu kelin yace wannan da alaka ayatan lillahi ayatan lillahi na yi haka ne don na nuna ka ka zama karatu ga al'umman duniya ni nake iya kashewa ni nake iya rayawa ni nake iya kariya daga mu'ujiyatu kan su cutar da mutum kuma ni nake hana abinci da sassayin jirgita ni nake hana tatsatsan inabi ya canzu don ya daɗe a gora ni kaɗai nake wannan aiki shine ayan ke wanzur al izami uzairu kasus wannan na jakinka ka ƙura ido ka ta kallon wajen ka gani kai fanun shirbuha ka gani yadda yanzu nan zan motsa ku dan buka musu rai kowane kashi zai ke tashi yana tsayawa mahaɗin ya zo ya tsoro a kansa da ka gani yanzu nan zan mayar da rafin jakin nan zuba ido kar ka kalli ko ina yana gani sai kashi ya tashi sai na biyar shi ya zo ya hau kan sai wancan ya zo wato tsakanin 2 by 2 kenan ma ba shi da 2 by 3 ko eh har zuwa su su kaza kowane kashi da irin girman sa kuma ya san malinsa kama a jima kawai sai garafta ba kusa ba guduma babu mene ba cikin ba gam Allah ya ce ثم نكسوها لعما كسب كود جنينك أزيني كنا كلو دنزو دنيشن في النامة kuma. don yi lafin nama a jikin su ke na gode. Muzairu ya kallon wannan kayan al'ajabi aka jima kawai sai jaki ya yi gunji irin kukan jaki ana kiran kukan jaki mai yi kawai sai gaki ya saki gunji wannan annabi Muzairu nan ma ta bayyana lahu yayin da ya ga wannan aikin Allah kuru ya ga mu'ujiza zalla ya ga fa'in mulki tsantsa ya ga a tsara abu yanzu a yi abu yanzu na filin ta fito yanzu sai gwamnatin ubangi na gani ya ce a alamu ya ce yanzu na ƙara sani annallah ala kulli shay'in kadir shi godiya yi ma ya ce ya gode Allah yanzu wannan abu da ya gani an raya alƙarya bayan ta rusa ta rushe an raya shi bayan ya mutu an raya jakinsa bayan ya mutu ya fata jini tsoka jijiya babu yanzu kuma ga shi wanda yake tsogora ma bai canzu ba waina a takarda ba ta canzu ba sai yake so ganin wannan na shaida na ƙara na ƙara sallamawa cewa menene cewa Allah na da iko duka komai in bawa yana da rauni da rabo aya ba ta kasa mar eh abu in ya gani Allah zai samar gaskatawa amma in bawa baya da rabo kuma an dinga taro shi ne a taro shi ne da shi bai da sana haji bai da haji bai da ba kuma cikin yanda Allah za mu cikin masu yi mata da ayoyin Allah jama'a ga Muhammadu Rasulullah jiya abinda muka tsara mun gama takarijin wa'annan akar guda biyu haka ne ba mun yi takarijin hadisi mai farawa da da altuka sannan mun yi takarijin hadisin da yake farawa da kunta yanzu kenan mun gama wa'annan haka ne mun gama wa'annan to lallai ubangiji Allah ya kawo manzanni da yawa ya kawo annabawan Allah masu yawa ubangiji kuma cikin ganin damansa ya sa wani ya fi wani daraja ya fifita wani akan wani ya ba ma wani darajar da bai ba ma wani ba haka ne ko su su annabawan dukkan su in aka haɗa su guri guda to manzon Allah shine limami kuma sun sun sallama kai ne kawai kake ta wahala babu wanda babu wanda bai sallama ba ta manzon Allah yana gaba da yasa muke samu ubangiji Allah da yake so ya faɗi wa'yansu manya-manya guda biyar wanda su kuma aka ciro daga ɗari uku da sha uku na manzanni wannan sha wannan guda biyar ɗin Allah sai ya jero su a lahazari ya ce bismillahir rahmanir rahim wa iza qadallah wa iza tazallahu mizaqal ladina وإذا كذا الله ميثاق ال... وإذا كذا الله ميثاق النبيين وإذا كذا الله ميثاق النبيين الله أكبر وإذا كذا الله ميثاق النبيين هكذا tsaya dai ku tsaya dai muna lahazabi ne wa iza kaza Allah mithaqan nabiyina a'a wa iza kaza Allah mithaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي أرم أكوي دروبا شاهدوا كوكما مساكي رباس أجوبة أجوبة لن يكون سنة أنصار idan ubangiji ya yi magana kana so ka yi cikin magana to akwai buƙatar ka kawo maganan kal da kal ubangiji ya ce Allah ya riki ya riki alƙawura na annabawa sai yace kuma daga cikinsu kai ma sannan Nuhu sannan Ibrahim sannan Musa sannan Isa dan Maryam muke ayi na alaza da muke samun ta na to ta fara da da ne ta fara wa iza khadna wa a ce ma ga arama mala bakar matsanin da Allah godi godi da godi awa ka taya mu fita daga wannan Ubangiji ya ce menene al'azabi
yanzu a ran ma ya yake muka fada Allah ya albarka to ke na kaga sai aka ce wa minka da wa aka fara jerin biyadin nan da manzon Allah tukuna fa Nuhu alaihi salam tukuna fa Ibrahim alayhi salam tukuna fa Musa kalim alayhi salam tukuna fa Isa ruh alayhi wannan sune ulul azmi al-kham to su wannan biyar Allah ya gada ma ka nan hudu da suna zahiri daya kuma da zamiri na kaful muhatab lil mufrad al mudhakkar wa minka amma da inda Allah ya jero su da yawa sai ya ce ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفي قراءة نرفع درجات man nasha wa fi qira'a narfa'u darajatin man nasha fi tamhili darajatin mm wa bidun tanwini darajati man sai ku kirga mana yawan annabawa ne وتلك وجدنا آتيناها إبراهيم على قومه من سامو أبو آية دكاتا من بني النبي الله إبراهيم هكذا على قومي نرفع درجات من نجا نرفع درجات من نجا إنك إن ربك حكيم عليم inna rabbaka hakimun alim sai muka samu annabi ibrahim shi kadai muka fara ambato kuma an zo an zo an kulle aya shi ɗaya ne sai ce ni ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل nawa yanzu muka samu ga annabi Ibrahim ga Ishaq ga wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun nawa وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس نوى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا نوى شابك ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا بيتين kullum fatanna alal alamin mun samu sha nawa to ka ganin Allah sai ya ga dama sha nan kuka samu sha bakwai ga sha uku ga hudu a baya to nan kaga Allah ya jera ku to duk wanda ka san annabuwa ne ko manzuwa ne a baya manzalai shine sayyidu illa waje sunan su mamu sallan nan ta baitul miqdisi ta gaskata a cikin su mamu ne sun zo ne su yi aikin liman sai aka ce to ina isa amma da aka ce masallacin kudus ba sai ga shi ne jibril ta ya mahmud Allah ta gaya ma kan limanci in kuma mai limantan mutane shi ne kakau a cikin su to muna bara ina ke wannan kawai ne a ce limamin mutane to mamu su ne cikakku shi kuma shi ne dan kwaita a ina ke wannan manzon Allah baya bari a fifi ta wani annabi a kansa ta ɗauki littafin a sunanu ta alhafizu abdullahi bin abdurrahman mai alkunya da abu muhammadin addarimi imamu darimi hijira shekara ɗari biyu da hamsin da biyar ya bar duniya menene da mu samu shi dari ne yake ce akhbarana ubaidullah ibn abdul majid haddathana zam'atu an salmata an ikrima an ibn abbas qala ja'ala nasun min ashabi nabi alayhi salatu wa salam yantaziruna wata rana shugaba ya shiga gida sahabban nan sarkaka suna dafansa da kusa sai ya ji suna tattaunawa sai ya dan tsaya dan in ya bullo so ganshi to ba su da sukunin ƙara sanyiran kuma kowace irin hira ce to saboda iya shugabanci sai yake iso gun su ba sai ya tsaya hatta idza da la minhum daman ya zo dab dab da su sami'ahum yatazakaruna sai samu suna tattauna zance fa sami'a minhum sai ya ji daga gare su hadisau zancen da suke yi din fa'izan ba a zuhun ya ƙolu ɗaya da ɗaya sahabbai na ce ajaban yace kai na ji abin mamaki ba inna Allah hatta kada min khalqihi min khalqihi khalilan yace kai Alayhi Ibrahim girma ta kai girma Allah ya zaɓe shi bada'i wani tajin sai ka ma za bi a ajaba min Musa wa kallama Allah Musa ta kalima cikin na kalli mamaki naɗin girma da aka annabi Ibrahim ni ina gaya masa naɗin da aka yi wa annabi Musa aka mai shi abokin zance ni kuma wannan ce tafi ban mamaki hajji la hawla wala quwwata na uku sai ta annabi Isa shi ne abin mamaki shi an halitta shi da uwa babu baba sahabi na hudu yace wa adamu tafahu da ai kun bar abin mamaki duka kun bar babban nadi annabi adamu da ubangiji Allah yayi ya zabe shi ma'aiki sai ya ullo musu son sai yace musu kad sami'tu kalamakum yace bari in gaya muku ina tsaye a gefen ku duk tiran da kuke yi naji wa ajabtum ko wa ajabakum da mamakin akan nadin da aka yi wa annabawa annabuwa ne manzowa ne duka na ji amma ina gaya muku ba ina musa muku ba ne a'a ibrahim din khalil ne wa huwa kazalika izan ruhu ne wa huwa kazalika musan kalimu ne wa huwa kazalika duka ya gaskata yace alo yanzu kuma ku yi shi bari ku ji babban nan wancan dukkan kananu ne wa ana habibullahi wa ana habibullahi ake su wancan kuke tare da su ba habibu ni dai ne habibu a wajen wai ba wannan hadisi manzon Allah ya gyara masa habai watani tudunsu matsayinsu ta yaki aiki bai sa ya rangwanta musu ba a ƙoƙarin su na su fifita wa'yansu manzanni a kansa ba su gajiyar tarayya ba a saboda akwai halaka jiki in an bari suka tashi haka da su je suna mamakin annabi ibrahim annabi musa annabi isa allah kuma ya fi da ya ga to kurkuri ala wa ana ni hasibul lahi wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamah wa in kuntum ba mai dokan tuta Allah ga mu in kiyama ya gaji suna bayana ni addasi wa'a yawa sai kace ta hada adam adamu faman tunahu da adam suka biyo bayan su duka ta hata liwadi alƙaƙin ne wa ana awwalu shafi'in ni da kuke kallo ba wa'incan manzannin da a fara ba su damar ba ni da a fara ba ni damar wa awwalu mukaffa'in kuma ni ne wanda sai dan nemi daman dan ni da a fara bani wato bayarwa ba roƙa ni ne in an fara roƙa kuma ta wasu a fara Allah hai wa ana awwalu man ta wa ana awwalu man yuharriku bi halaqil jannati ki fadu da kuma janna daga kaina ne mala'iki zai fara girgizawa ya buɗe kofar farko daga kaina ne ba daga wanda kuke lissafin nan ba ni ne hai wa ana akramul awwalin wal akhirin ala Allah ite bari ku ji tun halittar farko zuwa halittar ƙarshe ba dan da Allah ya mari girman da yayi wa ana akramul awwalin tun tun tun tun tun tun tun duk kuma ma'un da suke jin in ina wajen su kankana mu ne ni ne ni ne hajj wal akhirin har kuma a nake kasa a yi buza duk wanda aka ba shi girma dan ba na nan ne ina nan ba za a girma ina za ka samu wannan karatu namu na yanzu a sunanu ta imamu na jarumi sai ka ɗauki musulmin farko shafi na talatin ba a yaƙo ta sulfarida ba ne wanda tsare na wa ba a cikin ikiriniya ba ne wanda ta yanci ba a cikin ba a cikin ba a cikin sunan nan ɗaya da kake ta kan cutar da kallon mu kana gigi ta wai mutumin da bayi da kai shi kuma zo wai zai war maka da kai shi ba bai da kan ne rufi ga wadai shi ba ya rasa kan kai kuma kana da kan to wai mara kai zai ware mu ne aka wannan sunan nan duk duniya an yi da littafin nan na hadisi ne kuma jarumin nan barku ya riga ya riga Abu Dawud da nuna a hadda wansa ne nesa ba kusa ba a hadda har ma ya yi ta korafi ya aka yi babu sunansa a cikin asunan arba'a ya aka yi ba sa da kaga ya ji abin da ya zuba a ciki to jama'a musulmi maza Allah ya tara yayin da za a yi ne za a taka mar naɗi a fifi ta annabi Ibrahim kansa yace bai yadda ba annabi Musa kansa yace bai yadda ba annabi Isa yace bai yadda ba me yasa bai yadda ba ya fi to yanzu da Allah jama'a hadisi ingantacce a littattafan ahalus sunna rawin da rasuwansa fa mai littafin nan fa marubucin fa hira shekara ɗari biyu da hamsin da biyar turmuzin nan fa da ake bayar ba ɗari biyu fa da saba'in da tara shi kuma ɗari biyun nan da hamsin da biyar ya kawo maka annabi ya taka sabai hira saboda kan yi wasa da girmansa su ɗora to sai kuma na aka ce mani zaɓauci alamar sunna shi ne a ne bai kowa ba haɗa wancan abu nan dai annabi ya yarda ya fi annabi ibrahim ya fi annabi musa ya fi annabi isa yanzu kuma abota ga jahili ne sai gidi annabi da kai da shi ɗaya ko a ce maka addinin nan daga maza Allah ne maza Allah da yake kashe yaji kada a ɗora kurkura ma a kansa ka zo ka duba duniyar jigaggu ka ce wai da annabi da waɗannan mutane halin ya za a yi nufi nufi a kwantano mana musibar abun Allah da mutum iya wallahi da na ji zai kawo yanzu ka samu CPO Divisional Police Officer da tsirar gani kaga da kai da wannan kulku uwan kai uwan ina rantsa maka da Allah ba za ka tarwa da ruwa za ka yi dore kurku amma da suka kuɗi ya iso zama daidai da ga sani na sai yana haka da yake aikin da mara ne ya ga akwai hatsari haka ne ko babban ƙari in mutum ya kuskure eh wannan da ku baki da jama'a wannan riwaya ta yanzu ta kuma ne darimi akan da za mu tsaya annabi ne ka jeji a bar fatanta wa'yansu da sunan girma yana gaba kuma ga hadisi ga mujallabi ga shafi ga mai littafi ga hijirar wafatin da cibiyar Allah ya mana albarka Allah ya Assalamu alaikum Allah alaikum wa salam Fatan malam yana lafiya Allah amin Ina neman malam da kuma Amin Yara na matan baban da ta sa ya kuri da jam wannan wata dattijuwa ta aiko ta yi ma'addu'a a wajenmu ta aiko a wani gida ta rabu da mai gidan to ƴaƴanta kuma suna gidan dama ƴaƴa na uba ne to sakamakon ba ta nan wataƙila rahoto ya zo mata wayya dukkan su tana hana su abu ko tana hana su kwata-kwata ko tana samu su da ba zai je to amma tana da yakinin ke badan baban da yawa ke kawa alabaga a kan ne mai takardar nace ba fi iya girki ya dukkan sunan ba su ke san kaɗan an kawo da Allah ya ya dan ya kuma ya dukkan ki gyara ɗa na kowa ne inda ya kawo shefane na mijin shefane to su ma su ga bijimin malmala a cikin kwanon su Amin.
Ina neman ƙarin bayani ne mana kuma ko na fada da ake yi bayan sallar tarawih kuma asalin sa da duniyar sa.
nafila kofa ne sake duk inda aka ce sujada ruku babu inda za a ce sallah ce kuma a ce saboda ta yi yawa kuma nafila ba farilla ba a ce an komar a'a niyya ake ne da aka yayin da kai nafilolin dare ko raka'a nawa ke ka ji kana da dama za ka ƙara Allah na marhaba da kai dan dama da yawan ƙama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kuma ruwayoyin sallolin daren nan sun bambanta adadi zuwa adadi adadi zuwa adadi adadi zuwa adadi da haka kenan sai na sai na umar dan fasa Allah ƙara mar yadda shi tarawihinka raka'a talatin da shida kenan kaga da sallah tana yawa da ba zai jagoranci musulmi a wannan dogon salloli ba sannan sai na ali ya jagoranci duga an je sallar idi yana sarkin musulmi sai ga mutane a masallaci suna ta kan sallar nafiloli sai wani malami a bayan sai ya karama kallahu a nan ma akwai sallar nafila ne kafin a yi sallar idi ya ce a ya ce ba taɓa ganin manzon Allah sallama ya zo masallaci idi ya yi nafila ko ana nafila ya ce sai na muru ma ban taɓa gani ba sai na kuma ma ban taɓa gani ba ya ce kenan ji da tambaya kenan sallan ba ta asali ya ce ba ta da asali ya ce to ka ba mu dama yanzu mu kama su ne maganin sai sun ka inda suka samu wannan sani sai ta da oho fa innahum muslimun ku bar su ku bar su ai kuna aikin da suke yin yace hashitu ina jin tsoro an usifa kada a sifanta ni bin nabiyan ha abdan ta sa ta kai ta malam sallan dare karsakinka iya juriyanka shi za ka amma abin da ake gaya maka ka yi dan Allah ka sa ikilasi kuma ka yi dan Allah kuma ka kewaye ta da tsarki tsarki tsarki tsarki wannan kwanan ne tambaya ce da yake ba ta da tsawo wurin mu ba da amsan da cewa wani ne ya yi magana fitsari a tsaye kuma da ya kare sai ya ɗauko sunan mai gida kuma cewa kamar ma shi ne ya koyar da a yi haka to kaga iko Allah yanzu dai ga dai gundarin barnan to amma kuma sauran bayanan Allah da zai shiga cikin tattaunawa mu na gobe don haka ne ma zan bari a waje na yi da wani ɗan kwana neman malam shi ya kuma a sai a ji addu'a wata ɗaki ya masa yawa a roƙa masa Allah ya ba ni kuɗi ne ya samu ya ba ni kuɗi to Allah ubangiji ya warware ai nan in an dinga daga hannu ai mu dog eh mu dog akwai amini na malam umaru waram malam umaru danni jene ya yi karfi sun gaya mana ya samu tsautsayi ya karya a shirinsa kuma in kun ji mata fi maulidi gwaram sabauci gwaram mai talbi ko da shi muke tafiya in kun ji mun je dan da shi muke tafiya don Allah a sa mana mala Umar Gwaram a addu'a Allah ya sa tsorin da aka yi wa wannan kaida ta za Allah ya sa tsorin ya yi Allah ya ba mala Umar Gwaram lafiya Allah ya sa alheri ne bayan jarabawa kuma duk Allah ya ba mu lafiya sai na gaya muku ina da almajina a asibiti jikin da sauki amma dai muna roƙuwa ƙara ba shi addu'a Allah ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya darajar fatiha masu lafiya ba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya saka alkhairi.
لا يبارك لنا لا يبارك لنا Thank you.